أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatu nabawiyya fi adabil hayati yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam zamu ta shafi na 199 دعاؤه صلى الله عليه وسلم عند ركوب الدواب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وادع عنا بعده اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الآل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن عائبون تائبون عابدون لربنا حامدون وكما نرى في الحديث يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه حين يركب وقد كان صلى الله عليه وسلم كأي بشر يأكل ويشرب ويسكن ويسافر ويزور أصدقاءه وأقاربه ولا ريب أن السفر مهما توفرت معه أسباب وسائل الراحة مشقة مشقة وضيق وعذاب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب وكل من يخرج للسفر ويكابد مشقة يترك خلفه جزءا من عائلته فإن طال سفره ينشغل باله برزق آله وقوتهم ومن ثم يعلمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يشعر بكل ما يشعر به البشر الدعاء الذي يجب على المسافر قوله ولقد كان الناس قديما يسافرون بوسيلة الحصان والجمل أما الآن فهم يسافرون بالحافلة أو الكتال أو الطائرة وهذه الوسائل أيضا أردة للحوادث والكوارث والأخبار وغيرها مما قد يورد درك وقد وقد وقد يؤدي الى حدوث مصائب ماديه او معنويه وان من اهم عناصر الحيده والحذر اتقاء المصائب ودرؤها بالصدقه والدعاء ما yace addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hawo dabba abin hawansa an samu hadisi daga abdullahi dan umar da dala su ƙara tabbata a gare shi ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi tafiya in ya hau kan raƙuminsa ko ya hau kan abin da zai tafiya a kan shi kowanne ne to sai ya zauna a kai sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har guda uku sai manzo Allah kuma ya ce subhanal tsarki ya tabbata ga wanda ya sauke mana wannan abin tafiya kuma mu ba za mu zamo masu tarayya da shi ba sannan wajen ubangiji mu makoman mu take nan muka dosa ya ubangiji muna roƙonka a cikin wannan tafiya ta mu Allah ka sa mu maka biyayya Allah kuma ka sa mu ji tsoronka sannan Allah ka ba mu iko mai aiki wanda ka yarda da shi a cikin wannan tafiya sannan Allah muna roƙonka ka sauƙaƙa mana wannan tafiya ka rage mana nisanta sannan ya ubangiji kai ne wato majibincin al'amarinmu cikin wannan tafiya kai kuma kai ne za ka jibinci al'amarin iyalanmu da muka baro za mu bar su a gida ya ubangiji muna roƙonka wato wahalhalun tafiya allah ka yaye mana su sa'annan duk wani abu mugun gani a cikin wannan tafiya allah ka yaye mana shi sanan Allah ka yaye mana wani mugun ji da mugun gani a cikin iyalanmu ba mun koma wannan shine addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake to idan ya dawo kuma sai yi wannan addu'a sai ya ƙara ƙari akan wannan sai ya ce Allah ya dawo da mu lafiya muna masu tuba muna masu bautan Allah muna masu gode wa ubangiji wannan ita ce addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan zai tafiya to kai yanzu dan Allah in ka shiga mota kai wannan wani ko wani kinafa ma zai dame ka na hanya na ka yi wannan ka dogara ga Allah ai kawai sai koma ka kutsa ka wuce kawai hmm? yau amma an za ka yi tafiya kasa dan kwairo na kamira zai ya ci ana ce ce ya ta na ai ka ga dole dan adam abuwa da yawa ne na addini mun dena amma can Allah ne yake tsare mu zani duk wannan kwadin da yanzu aka yi aka kwada Najeriya aka mai da ita kwado aka yi sakwara da ita duk da sanin Allah mu ne mu ma muka sakwarance no da gaske an shiga wani irin babi mala kowa kawai duk abin da Allah yake so ba za a yi ba kowa kawai ba abin da Allah baya so shi zai to bayan da za a yi kuma mutane kuma mun ce mu musulmi ne sa'an nan mu ga daidai wannan bayewa idan muka gyara shi Allah abu ne mai sauki abu ne mai shi ya fi komai sauki wajen Allah ba abin da ya gagari Allah kama fa Allah yana da ƙa'ida yana dokoki su ma sai mun bi kuma tafiyar rikicewar duniya dai kun ga yadda take tafiya yawa kowa ya ga yadda take tafiya mutuwa kuma sai yin ta ake yi da kullum kullum dare da rana safe da yamma jiya na ke shin wani yara ko shekarun jiya ne alhaji uba lida alhaji shi mutane kullum tafiya ake kawai ba ta iso kaina ba ma ba ta iso kanka ba eh Allah sa ka ta zo da na ku ci amin mana yawa da wuri ba ku ce ya dan samu ya dan na ya ja lokaci dan kuma ta zo Allah ya samu cika da imani to maza Allah sallallahu alaihi wasallam wani addu'a yake shi ne sai malai yace maza Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya kasance kamar yadda muka gani a cikin wannan hadisi yana roƙon ubangijinsa lokacin da zai hau abin hawansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ayyuka da mu ma muke yi a matsayin mu shi ma dan adam ne yanda muke yana cin abinci yana shan abin sha yana yana zama a gida kuma yana yin tafiya yana ziyarar yan uwansa da abokansa da haka ita kuma tafiya al'adarta ne duk yanda mutum ya yi kokari duk yadda ya kai da kokari wajen sanya ta ta zama mai sauki ɗabi'ar tafiya ce tana da wahala tana da kunci sa'annan akwai azaba a ciki daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tafiya yanki ne na azaba da aka ku roki Allah sauki ba mai gane wannan hadisin ma sai mai tafiya a jirgin sama ka san shi talaka da ba hawa jirgi yana game hore ba wannan kawai ya hotel ya tsalla ya ka ganci shi haka talaka yake gani amma mai shiga jirgi ya gane shi ma yana ɗanɗana kuɗarsa kamun ya shiga ya zauna na aikin kamun ya shiga ya zauna ma tukuna na sai bayan ya shiga an kulle ƙofa tukuna to in matsoraci ne daman kasan haka zai zauna da ya ta tasbihi da shallina za ka samu mai jesus na yi in ka ga zai samu matsoraci ko zauna sai ya dame ka ina nufin zai ka ga abu kaɗa jesus ya yi jirgin ya yi gwarwaro jesus christ ka gani haka zai yi ta yi to ka ga wannan ne ka ga mutum da ɗan tasbihi sai yana ta tasbihi saboda me ba abin da kowa ya iya na wani hatsari ne aka shiga sai dai in allah ya sauke mutane lafiya na da haka ko a jirgi ka tafi sai ka sha wahala haka abin yake bare wanda ake tafiya a cikin dawa a kafa irin tafiyar da da haka wanda idan annabi sallallahu alaihi wasallama duk irin wannan wahalhalu na tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam neman wato Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe sa ga kuma mutum ya bar iyalansa a gida idan kuma ya tafiya ya daɗe za ka ga yana tunanin ko abincinsu ya ƙare na ko wani abu haka larurarsu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam koyar da mu wato irin wannan abin da dan adam yake ji tunda shi ma yake ji to dan adam sai ya roki ubangijinsa da irin wannan addu'o'i lokacin da zai tafiya ko mutane tun da sun kasance suna tafiya akan doki da da raƙumi da sauran abubuwan tafiya amma yanzu mutane suna tafiya ne a cikin buses ko kuma jirgin kasa ko kuma jirgin sama to waɗannan abu wanda ake tafiya da su in ka duba su ma suna da wato suna da nasu hatsari na suna da nasu wato musifu wanda suke iya faruwa da su da haka lalle mutum yana buƙatan addu'a yadda don Allah ya tsare shi daga kowace irin musifa wanda za ta faru kuma babu wani hanya ta maganin musifa kamar mutum da ya ringa yin sadaka kuma yana yin addu'a sadaka tana maganin musiba eh eh sadaka maganin musiba eh akwai wani mai bara haka ma yake bara na to hadisi yake faɗa mu mm wallahi ka ringa sadaka duk talaucin ka karka yadda ka baka sadaka duk talaucin ka ka ringa sadaka ko da fiye wata ka ringa wayo ka ringa zuwa wajen da fiye wata an karɓe bu guda biyu ta wani zuciya ta kajengo ka gane kaga tun da ya zo siya wata ilama ba canji zai ji daɗi na zai ka ce ga ɗaya kai ɗaya ya ishe ka kaga shi ke na kai ma ka yi sadaka wanda ya sadaka miliyan goma wanda ya sadaka miliyan ɗari kai abin da Allah ya hore ma ke kai ma ka yi sadaka amma karka yadda rashin wayo ne wallahi sarayi ba ka sadaka rashin wayo sosai Allah ya tsare alhamdulillah ƙwarar da gaske kuma ba sai ka zama da niyya ba kana ta zai sadaka kake amma matsalar shi ne Allah ba zai ba kuɗi ka kimshe kace kana tasbihi ba shine kaga shi ne wannan mutum ya yi dabara ba za ka yi tasbihi sannan ka yi in Allah ya baka ka yi da aljihu saboda in kai da aljihu su kai kana wa kanka gata ne kana ƙara kuɗin ne eh Allah zai ƙara ma abin da kake baka Allah ala za a yi husa a to ga sai ka duba ka ƙara ka a zai ana ka iya sai nan ne zai ce ma ba za ka iya ba yanzu ai yanzu tun da ka gaishe ka dauke shi ka dan bashi kwana biyu za ka ka iya in ka iya wacce za ka iya da yawa abubuwan abin da ya shafi addu'a da an yi sai shi ɗaya ce mana ba za mu iya ba haka yake zuwa cewa kawai ba kai wannan ai na malamai ne na zuwa ko ba gaciya ba ne in dai ka tsaya za ka iya kuma gara a iya a dama ai wannan addu'ar jirgi ba wai ana tunatar da ku ne ku yi ai mutane ba sa gane sun dauka in an yi jirgi ya addu'a shi kenan ku a'a shi wannan kasancewar su musulmi sai suka tashi akalla in ka manta na da an soma kai ma shi kenan sai ka kama kai kaga an tunatar da kai amma ba yana nufin jirgi a yayi addu'a shi kenan na ta kai ya kamata ka yi don sunna ne kai ne ne yi ba abin hawan ba ba wai dokin ne zai yi ba na ko jakin a kai ne za ka yi da ka tunatarwa ne suke yi na jin egypt iya suna yi qatar ma suna yi a in kai ɗaya ka sauƙi amma an kai uku ko kai duk nawa ne ba laifi ji abin da ya zan saka ki Allah ne kana iya yi fiye da ɗaya amma dai ɗaya shi ne na ka zama covered insha Allah a kwadoyi da mutum ya yi komai ma ka samu tsaro insha Allah sai sa wasu nana baka labari ko ɗan fashi ne a hanya abin da ya faru sai su ɗauka wasu tsafi suka yi kuma wallahi ba abin da suka yi ko Allah ne ya tsare su eh kawai ne Allah ne ya tsare su wani malami yake ba da labari an tsare su a mota ana kawai ana fito da mutane ana harbe su ya ce wala an kashe mutum goma sha kusan shida a motar da an fito da mutum kawai sai a bindige shi amma wallahi da aka fito da shi sai wani ya ce wannan dan ustazu ta fuka ba mu wani an kone shi ya hana mai harbi ya harbe shi to kaga ai ba wani maganan kawai ka san Allah da ya kwanin shi nan amma kaga malam gwani da Allah ya yi kwana na yobe ba soji ya ba wa list ba rina ba ne ba shekaran jiya daga checkpoint yaro ma wani yaron arni gabriel ya ɗauke shi daga kano ya kwaye fito daga zuwa gashi gashuwa ya gan shi a bakin wajen sojoji ya ɗauke shi zai rage masa hanya ya ji fitsari ya ce bari ya fitsari ya fita fitsari kawai ya sa bindiga ya harbe shi har uku ashe wai motar sa zai sace ya yi tashi a Allah ne ya kama su ya ma kira wani aboki shi zai ta yashe su ta da motar su gudu lokacin da yan ƙauyen suka yi waya wa poli cewa suna ga an yi accident a bayan garin su da sun ji ƙara shi ne aka zo duka an kama kuma da bakin shi ke bayani me ya faru soja ne barawo na? wani fes wani fes bai sa da uniform ba za ka ce ainihin za su gane allah da ya tsare mu kaga shi ya sa yanzu da yawa sun daina daukan waɗanda sun shi ba a cikin abin hawansu kuma wannan daidai ne na lokaci ya yayi abin nan yanzu lokaci daga na shirar mazun yi sallah sai wani ya zo ya ce wai zan sun za ka na ce a ha to kuma ba na sana da ba can nan can na ha dariya kuke haka kauta to ba da ba ka san mutum ba aina limamu haka ya gaya ma a'a ko dai akwai wani abu karkawa liman kagi ka gani wai lima a sahu zai ce kai buta kai shiga wai yana ga yana zaɓo wanda ya sani ne don kar wani a na ga ba haka ba ne akwai dai na san masallacin da limamin kamar su waɗannan da ladaninmu da wannan duk ba za su tsaya nan ba duk ba hula na duk kaga nan ba kowa a nan duk wanda ba hula baya barin shi a sahun gab yawa ok ya faɗa daman dalilin sa kenan to to liman kenan security ne ya ce saboda sayyidina umar an daɓa mara wuka da haka ba yarda wanda bai sani bai tsaya bayan shi to wanda ya wuce gona da iri ai sai dai addu'a shi abin da Allah ba mai tsare ka ana yin abin da ya kamata a yi na tsaro ba laifi ba ne amma dai wannan kaiwa masu ƙaba ɗadan ba iya yin komai sai Allah Allah tsaye subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu akwai dan uwa da aka dauke barayi suka dauke kawunsa kwana tara har yanzu ba su yi magana ba yana addu'a to Allah ya bayyana shi Allah kuma ya tsare shi Allah madaukakin sarki ya dawo da shi lafiya kuma Allah ya tsare mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اصلنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين